aikin na yanzu da za ku yi ba aikin yanzu ya ba aikin shekara ɗari lada a kashe a kisan ne wannan fitinar za ta mutu nan gaba mai niyya sai ya fasa an taimaki gaba an taimaki baya idan sun ce a yi kenan bayan kwana kaɗan aka fike yi to ku kuma musulmi sai ku taru ku tsine masa in kun tsine yi kenan an je gaban Allah Allah zai kira ku da ƙarfi za ku je gaban Allah Allah mun kai kuma ka san abin da za mu iya yi ne in ko ba hukuma ba ne mun gaya musu a matsayinsu na hukuma suka ƙi Allah zai tsame ku kamar tsame gayi cikin nono sannan a tattara su da yi wancan din duk a danna su a wuta kuma a ɗau zunubin ku a danna musu a kansu liyamiru auzarahum wa min auzarin ladina auzarahum kamiyatan yawmal qiyamati wa min auzarin ladina yuridunahum bi ghairi ilm ala ala sa ma yaziru to jama'a kun ji fa saboda haka a kiyaye martaban annabi Muhammad eh kuma musulmi ya zauna a gaban malami magana da zaka yi ta rida in ba malami baka sani ba yanzu nan wani an taba yi sai ya faɗi magana kan Allah wani sai ya faɗi magana kan Qur'ani wani sai ya faɗi magana kan manzon Allah waye sa ka shi musulunci ai akwai ka'idar magana baki ba amma ka faɗi komai da shi ba da ka zo duniya fa ba iko kake da kanka ba ba iko ake da kai fa akwai abin da aka yarda ka faɗa akwai abin da ba a yarda ka faɗa ba to sai ka tambayi malamai su gaya ma me aka yarda ka faɗa magana wannan da ka gani akwai wanda za ka yi ta sai a ɗau naira dubu a baka akwai maganan da idan ka yi ta a magana ce a mafaranka za ka rasa kai ma kuma ka sani yanzu shugaban ƙasa yana jiniya yana masa jiniya yana ficewa ka tsaya ka ce ka ci abu kazan ubanka ka zage yi idan ka za ka rasa kai yin ka yi magana ce kuma yana tsaya ka ce Allah ya ce Allah ya ce riko ranka ya dade Allah ya ce aka abin da kake ne muna jin dadi in ba tsaye da kai na gode ba ba zan ji dadi a raina ba sai baka miliyan da ya fice wancan ma magana ne wannan ma magana ne wannan ka rasa ranka wannan ka samu kuɗi to haka in ka auna a haƙƙin Allah a shari'a ba yarda mu yi a shari'a ba ba yarda da ya faɗi magana mai tsauri a gaban iyayensa ba magana ta alkhairi ce babanka ya ce wane zon aike ka kasuwa ka ce to wallahi laifi ne saboda ka wuce gona da iri sai ƙasa ƙasa ake so ka faɗa a faɗar maganan yayi matarka ta ce wance ki zo ki yabu kaza mai gida abin nan nayi in muryan ta ya wuce naka ya zama zunubi ko ta yi maganan na lada ne amma na so a yi ta ƙasa ƙasa haƙƙin Allah akwai iya maganan da aka gindaya za ka faɗa akwai magana da ba a so ka faɗa haƙƙin manzon Allah akwai iyaka maganan da aka yarda ka faɗa akwai magana da ba a so ka faɗa to sai mu komo musulmi dan uwanka ma yana da haƙƙi a kanka akwai magana da ya dace ka faɗa a haƙƙin musulmi akwai magana da bai dace ka gaya musulmi dan uwanka ba akwai magana da ya dace ka gaya danginka akwai magana da bai dace ka gaya wanda ba danginka ba maganar kanta Allah ya mata iyaka saboda haka duk magana ta shari'a a kiyaye kuma yanzu misali ga aure nan ko da wasa ka ce ka saki matarka to a saki ba wasa ta saku kuna fahimta kuma ko da wasa aure ba wasa aure da yanzu da tsohuwa za ta fice tsugub tsugub ta ce ma mai gida kace yayi amarya a lahira sai Allah ya ce ta ina ka aure ta a aure ba wasa in ko da waza mutum ya ce ma mijina kace kace amarya ta to wallahi a lahira sai an yi binciken wannan auren naku a aure ba wasa a saki ba wasa nawa kenan biyu a yanta bawa ba wasa ko da wasa kace ka yanta bawanka to maganan wasa ya kare ta yantu saboda haka kaga yanzu ba ma doka ba sai kai tabbata Allah ka ce ka saka ka saka ka saka to wasan ya zama gaske shi yasa Qur'ani yace wannan dai hika guda ɗaya ne ai biyu in an zo uku an rabuto ai kaga iyaka aka ajiye maka nan dan ka gane haka ne ko to yi ma irin wannan rida mutum yayi sau daya in ya tuba za a yabe ya ƙara yi nan gaba kuma sai aka yi saboda dama abin ya rike yi ne a matsayin sana'a to saboda haka musulmi ya kiyaye duk wahalan da zaka ci a duniya ka kiyayi Allah kuma rantsuwa an mana mafita idan ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa bazan yi abu kaza ba to shari'a sai ya ce dubi abin da fuska guda biyu idan abin alkhairi ne ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa ba zan ba wani kuɗi ba ko ba zan ciyar da wani ba to in ciyarwan lada ne karka ya ni irin na jahili wani ya baka yi gidan wani ni da daren to rantsuwan bai da magani ai yana da magani rantsuwar da kai sai ka nemi haɗi kwano uku ba yi ne ala sai ni sha biyu ba to yi kenan ka sadakar gobe sai ka yi gidansa rantsuwan babu an kunce rantsuwar shi kenan idan kuma sharri ne kace billahi allazi la ilaha illa huwa yau sai na sha giya to wannan karka fidda kafara kurin karka sha giya shi wannan ba kunce rantsuwar giyan ne dai karka sha kuma sannan a shari'a yanzu nan kana cin to kurin sai to ya tsaya ma makogoro kai haka kai haka zaka mutu sai ga kwalban su ta na giya Allah ya ce dauki ka shanye da ka mutu gwara ka ya giyan sai ka tuba to kaga a shari'a maimakon ka mutu a wannan janibin an yadda ka sha giya domin ka rayu shari'a ya yadda da wannan kuma za ka mutu ka ci mushi idan za ka makare ka nemi ruwa ka rasa sai giya aka ce daga mutu gwara ka ya giyan daga baya sai ka tuba ji Allah to saboda haka in ka rantse yanzu a irin wannan yana damun mutane billahi lazi rantsuwa ne billahi lazi billahi lazin ba yi da mafita in ka rantse yin abin alkhairi ne ka je ba ma ka fara za ka fitar ba fara yin abin na rantse ba zai shiga gidan wani ba da billahi lazi sai gobara ta yi shiga gidan idan ka ya wuta da kai ka wuto ka fitar da hatsi alasai na uku ka yi maganin rantsuwa duk abin da kuka rantse in alkhairi ne to ku yi ku fidda kafara wanda yake yin sa zunubi ne kar ku yi shi kenan ko ba fidda kafara ko ya fahimta ta mu guza gaba kaɗan don kun samu hukunci ne Allah yake cewa wa huwa fil akhirati min al kafirin to muna gaya muku duk wanda ya ridda ya bata aikin sa a lahira yana daga cikin asararin bayi idan ya mutu a wannan layi ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الله يا أيها الذين آمنوا يا كوباي da kuka yi imani idza qumtum yayin da kuke nufin za ku tayi zuwa ga sallah wa antum muhdithuna alhali kuna tare da hadasi fagsilu wujuhakum Allah ya ce ku wanke fuskokin ku wa aydikum da hannayenku ila almarafiqi malaman fiqh suka ce a'a ila ce mai ma'anan ma'a ma'al marafiq ya ke nufi ba ila ba ne in ka zo fasara qur'ani ila ce mai ma'anan ma'a ma'al marafiq wa musahu bi ru'usikum imamu maliku yace ai bi jami'i ru'usikum ne dukkan ku za ku shafi imamu shafi yace wannan ba ai bi ba'ari ru'usikum ne ko gahi bakwai ka taba ma shafat tayi inji imamu shafi abi ja dauki ɗaya to kowanne Allah ya yarda da su albawali lisan ka gani dai ko al'ilsa kul masabiha min gairi ba tare da zubon ruwa ba wa huwa ismu jinsi fa yafaqa aqallu ma yasdaqu alayhi wa huwa mazahum ba bi sha'rihi an shafi imamu shafi akan wannan yace wa arjulak da gababun ku ila al-ka'bayn zuwa idan sa da yawan mutane yanzu sun tafi ai kabahu ma shafa ake to gaskiya ba shafa bane kaba wankewa ake eh amma idan kuna halin yaki kai alwala akwai takalmin da aka yi da fata sunansa kufi ka sa wannan takalmi a kafanka to in ka zo alwala to sai ka shafe saman takalmin da ƙasa da zai yi sati a kafanka ba za ka cire ba to kullun ƙafa shafa za ka yi amma ba wannan ba yanda kurin mutum yanzu ya maka alwala in ya zo wanke kafa kurin sai ga mutum ya shafe kafa waya fice muku sallah kar ka bihi ba yi da sallah limamin naka yawwa to babu laifin babu laifin ce istibirai jama'a tambaya yake yi mutum ne suna tare da wani dadaro na karuwa kuma sai yake so a yi aure a tsakaninsu in ta yi kubutar abin nan kubutar mahaifa ta istibirai za a aura masa ba laifi a aura ba laifi zai aura dama ya auren ake nema yi don a rayar sannan manzan Allah eh wannan ba wai tana idda ya kwanta da ita ba kwanciya ce ta zana kuma ta tuba shi ma ya tuba da abin da yake yi to yi kenan sai a yi kubutar mahaifa idan an gama kuma a tare a ɗaura musu aure an ɗaura musu auren shi kenan ai ba san ɗan da za a sami albarka ba ba mu ba ku hikaya cikin littafi ba wata baiwar Allah ba ta da aiki ma sai karuwanci hmm? an gaya mu sai wani bawan Allah ya zai ba ta kuɗi da ya ba ta kuɗi zai sadu da ita sai kuma Allah ya jefa masa tsoron Allah a zuciyarsa mun ba ku ya zo ne tuna ga cikin tambihul gafili na ka gani sai ya ji tsoro sai yana kuka sai ya ce zai fice ya tafi ya ce me ya dane ka ne sai ce wannan aiki tun da nake ban taɓa yi ba wallahi kuma yanzu da na baki kuɗin Allah ya jefa min tsoron wannan aiki ni ki bin izini na fita kuɗin ma na bar miki ya ce to ba zan bari ka tafi ba sai ka gaya min sunan garin da inda kake ya ba da sunansa da sunan garin sai rubuta sannan ya tafi bayan ya tafi kwana ɗaya biyu sai wannan karuwa ta ce kai yanzu wannan aiki da wannan aiki da nake yi bawan Allah nan bai taɓa yi ba ma yau yana kuka kuma Allah na yi ne Allahnsa Allahnsa yi ne nawa kuma inda zai je lahiran nan nan zan je ya zai ba kyautuwa ai ba ya kamata ya tuba ba ni ne ya cancanta na tuba ai sai kana tambaya wanda yake karuwan zai aura to za mu gaya ma gashi ya kurin ta ja kofar gidansa ta rufe kip kowa ya zo ba higa kowa ya zo ba higa ana nan sai ta ce kai bari in je ni ma na auri mutumin nan kurin na huta da ta je garin ta tambaye garin ta je wane ne kama kaza mutum aka ce ga wata bayar Allah tana ma sallama sai ta fito yana ganinta da ya yi kirkir ya faɗi ba rai ya mutu to ƴan uwan wannan bawan Allah suka tambaye ta ce me ga miki ne da wannan bawan Allah ta ce ai gahi gahi gahi gahi ta ce yanzu yana da wani kani ne a nan ko dan kowa aka ce ga wani kanin sai ya ce to yarda mana ne aure da shi sai kanin yadda aka yi aure farkon dan da za a yi fa annabi ne ɗa na biyu annabi ne sai da suka haifi annabi bakwai da wannan annabawan suka dinga wa'azi da wannan aka raya karkaran duk ya karɓi musulunci wace ce sanadi dai wannan karuwace kuma duk malamin duniya ya san da wannan tarihi to saboda haka duk mutum a halin da ka gan shi barhi da Allah idan mutum ya nemi shiriya a shiryar da yi a bar wa Allah lamarinsa mai kyakkyawan ma bai san ƙaryensa ba mai mummunan ma ba a san ƙarya yanzu wannan karuwan ta haifa annabi tana tuba annabi wajen bakwai aka samu a ƙarƙashinta da ta tuba to ga da ran tana aikin nan ka zo ganta fa sai ka ce magajiya to ga daga baya da ta tuba ga irin arzikin da Allah ya mata to duk mutumin da yana mummunan aiki ya zo dainawa to a nuna masa hanyar da ya daina Allah zai yafe masa ya haka ake yi duk da muke zaune farkon muka sani ba mu san ƙaryan ba sai kyakkyawan fata to me Allah yake cewa wa arjudakum ila lakabain to saboda haka ba a so yanzu ku kiyaye irin wannan yanzu mutum da yawa in yazo alwala abin an mai da shi zamani sai ga mutum ya muku alwala wai wai dinga shafa kaban sa kur ba zai wanke ba zai shafa wai ya fice zai fice gaba ya muku sallah to duk abin da yake damun mutane karancin ilimi ne in mutum ya muku wannan alwalan ya ce sahu sai ku jakar maka Allah muna da magana to me maganan ku daga ta wani ba mu ga ka wanke kafar ka ba a wani wanke kafa wani abu ne ba wani abu ba wani abu qur'ani ya faɗa to a wace mazhaba maliki ne ya ce hakan ko shafi'i ne ko hanbali ne ko abu hanifa ne in ya ce wani mazhaba ne kaza kaza sai ka ce to dakata wai kai a wannan mazhabar ma kake tukuna kai kanka a ni ba wani ba wani mazhaba da nake ciki ai ahlus sunna ne to dakata don Allah abinda muke so wanda ya yarda da kai ya ja ka ja shi mu gaskiya hankalinmu bai kwanta ba sai ku koma gere ku yi sallar ku haka ake eh ba ka da ilimi kurin yanzu ƙarshen zamani yanzu na gaya muku an fi yawan yin haka idan kuma arwalan kuka yi aka ce sahu wanda ya ja ku gaba kurin ƙasaru yake ku kuma a gida kuke zaune kuna sallah to babinsa ne ba za ku ga ku bi shi in yayi biyunsa ya sallama ku tayi ku ci ko biyunku ya zama hudu haka ake idan kuma kuna kasaru wasu yan garin suka bi ku ku masu ƙasar ne kaga yan gari sai ka bi to in an yi biyu ba zama za ka yi ba tashi kai ma nakan ya zama hudu sai ka cika naka amma ba a yarda wanda baya ƙasaru ya ja masu sallan gida ba mai sallan gida ba a so ya ja mai ƙasaru in kuma an haɗu to ga hukuncin da yake kai da yanzu ƙasar ma ta zama yayi kowa ƙasaro in za ka je nan ma ƙasaro nan ma ƙasaro to addinin ne dan sauƙi ne da ƙasarar raka'a takwas ne ba mai yi haka ne ko to saboda haka a kula addinin musulunci ba a masa hawan kawara ya zama an san hukunci duk mutumin da yake kai wannan shine kuma addini ba zai yoyu shi ya za a binciken limami kadai wallahi sai an wuni ana maganar bincike ba a so wanda ba a san asalinsa ba kurin ya dinga jan mutane sallah saboda illar da yake faruwa yana da yawa dan an yaga wani lokaci wani bako ne ya zo yana sallah yana sallah sai da ya yi sallah ya kara talatin ya ja mutane ta gun limamin ya rubuta ya ce to ni fa ba yahudi ne dama ban yi imani da Allah ba kowa ya sake sallansa ba ni da sallah ni ba duba haka yau mutane sai ka sake sallan shekara talatin to yi ya za irin wannan kar ya faru wanda za a jayi sallah sai a dinga ganin yaya matsayinsa yake amma idan kana kan hanya matsayinka na musulmi kada da masallaci ana sallah kar kuma kai ka zama dan tawaye mutane suna sallah fa ba masallacin ka bane yan uwanka musulmi ne akan hanya hakan ya gama ku da yato bi sukurin da yanzu duk inda nake kowaye in dai naje musulmi suna sallah kuma ni ma na zo sallan to ni abin da na yadda kurin nabi shi musulunci haɗin kai yake nema ba fitina ba in ka tada mutane suna yi kari in ka bar su ka zo nan gaba da kai da kake da wanda kai yadda ku yi sallan ku amma akan hanya kana tafiya wasu na gami kudu sai koma gida bari su gama bari su gama mu ma mu yi namu to wannan mutumin ya gama shedan kafin ya gama sai ya sa masa wani abu a zuciya ai wannan rena kai aikin kai to yana kawo baraka tsakanin musulmi da musulmi sai dai da yara din zaka bi suka ce ma a mu fa kasar muke to wannan sai ka kyale su amma musulmi dai ya katar da su suna sallah saboda wani limamu ya tambayi Abu Huraira wani mutum ya ce Abu Huraira yanzu ma yi sallah a bayan liman fitsararre shaƙiyin limami ma yi sallah a bayansa ya ce ku bi in ya yi kyau tasa ta yi taku ta yi in ya bata tasa ta baci ku takun ta yi haka abubakar ya faɗa haka za ka tambayi manzan Allah aka ce a bayan wa za mu yi sallah annabi ya ce sallu kalfa man ƙala la ilaha illallahu annabi ya ce duk wanda yana faɗan wannan bihi sallah a bayansa to haka manzon Allah ya faɗa amma mutane yanzu suna raba kan musulmi ayi sallah wannan masallaci kar ayi sallah annan to duk shari'a bai zo mana da wannan ba in dai musulmi ne suna yi ku yi amma kun zo inda kake so ka nutsu to sai ka yi da mutanen ka amma musulmi duk inda ake so haɗin kai ake nema ba fitina ba kun gane yayi to kuma wanda suke sallah ba za wanke kafa kaga a wani littafi a rubuce ba hujja addini ba a yin sa ba dalili ba addini ba shugaba baya yoyuwa to irin wannan fitinan kar ku tsira kurin ku ki wanke kafa ku zo ku ce da haka za a yi sallah to wace maliki ne ya faɗa abuwa ne ba ne ya ce kar mu wanke kafa to idan an bar wannan wai annabi ne ya ki wankewa shi ne ba magana ba annabi ya ki wankewa ne bare ka ce manzon Allah ne to annabi yana wanke kafansa a ina ka samo to inda ba a wanke kafa da na gaya muku in dai kuna gun yaƙi ko kuna bulaguro ko zaman gida kun sa takalmin kubi shi ma ba a sahi sai an yi alwala cikakke an wanke kafa to sai a sa takalmi ne na fata makaruzan tatihi jildin wa bauqihi jildin makaruzan dinkakke ya kama ma kafa to wannan takalmin ka sa ya kabanka to idan ka zo lokacin alwala in dai baka cire shi ba to sai ka wai ka shafa saman takalmin shi kuma yana da ƙa'ida in dai ba janaba ka sare da shi ba yana ka an yadda yayi sati za ka iya bari zuwa sati amma ran juma'a saboda wankan juma'a sai ka cire in janaba ya zo sai ka cire in banda wannan illa guda biyu kayi kai fitsari kai ba a cire shi saboda rayuwar nasu manzon Allah rayuwa ne aka yi akan yaƙi cire takalmin da sawa sai wani kafirin ya afka maka kuma bayan kubun yanzu zamani ya zo sallan ma da yawa da takalmi ake yi haƙiƙa a zamanin manzan Allah yawan sallah ba sallan da ba a yi ba takalmi yawa yawa da takalmi ake dan annabi wata ran yana sallah da takalmi ya cire yana cire takalminsa sahabbai birit kowa ya cire da ya gama sallah ya ce jama'a ya kowa ya cire takalminsa haka ya kace manzo Allah mun ga ka cire ya ce to ai jibrili ne ban labari ni karkashin takalmina da najasa ya ce manzo Allah mu dai mun ga ka cire ka ce mu ma muka cire to yawan sallah dalilin da yasa zamanin annabi ake da takalmi zamanin shi kafirin wannan zamanin kullun akan hankalinsu yake daga an ce har ba sa takalmi a hiriye kake to yanzu fa yanzu ana zaune lafiya sai ka yi sallan ka zama lafiya amma irin wannan fitinan na gabar har yanzu a Nijeriya yana nan sai ka yi sallan ka da takalmi an ce har kullum sai karanci na kare wannan da dalili amma kullum muna zaune lafiya sai ku dinga higa masallaci yanzu kamar wannan shimfiɗan nan namu ai abin da diran musulmi ba so ba daɗi yanzu masallacin nan kaddara ma takalmin ka a wanke yake ka zo karab karab karab kai ga da takalmi ka zauna kowa ya dinga kallon ka to me za ka yi abin da kowa sai ya damu da kai ko yana da kyau da ya hankalin mutane yana kanka ran mutane ya ɓaci kaga ɗaya to na biyu kuma kaddara ba ma hakan ba yau ka zo masallacin na ji takalmi gobe wani zai zo jibi wani zai zo to mun ji zai zo din na kan ba na jasa fa amma dalilin naka wata ran masallacin nan sai mun ga kashi menene dalili kai ka haddasa to in ma ka yi labin lafiya ka fita to a dalilin ka wani zai yi ba daidai ba to a bar abin mana gaba ɗaya a haƙura to ya za ko sallah ake yi ba a so a yi da takalmi ana cirewa wannan shine dalili kuma sallan gawa na jana'iza wannan babu laifi da takalmin ka sai kai sallah sai kai sallan ka na jana'iza dama sallar ba sallah ba ce addu'a ce yo sallan da ba ruku sallan da ba sujada sallan da ba tahiya a tsaye ake a tsaye za a wane babu laifi wannan sai ka sa takalman ka kowa yana fahimta ko to haka tsarin addini yake me Allah yake cewa wa arjulakum ila al-ka'bayn to yi wa arjulakum ila ce mai ma'anar ma'am Allah ce ila al-ka'bayn zuwa idan sa to jama'a dai dai da rabi yayi Allah ya gafarta mana wanda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ya yafi to jama'a nema alwala muka yi sallah kuma a dawo mu taba Allah ya bada lada darajar manzon Allah